لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين ولا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وقد قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري ومن أجل, ومن أجل ذلك فقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه من عظيم نعمة الله عليهم بأنه بعثه لهم ومن بعدهم ومن بعدهم رحمة ورأفة إخوة الإيمان إن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به قال انقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق وهذا من أصول الإيمان وركائزه الدينية والكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبر قال تعالى في قلوبهم فمنهم من يلغى ويرفع صوته إذا ذكر الحديث ومنهم من يرد ما فيه لشبه عقلية ومنهم من يرد الحديث لمخالفته العقل أو لعدم تش... أو لعدم تمشيته مع الواقع حتى يقول بعضهم نحن في القرن الحادي والعشرين أو أنه يكثر التأويل وأسف وأسف الأحاديث حتى توافق ما, ما نشاء عليه من الأفكار أو الاتجاهات فالواجب على المسلم تعظيم السنة وتقديمها على كل قول مهما كان صاحبه لأن المسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا اتباع غيره من الناس ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم عباد الله الحرص على نشر سنته وتعليمها وتبليغها فإن هذا باب عظيم من أبواب البر ودليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من السعي في إعلاء سنته صلى الله عليه وسلم ونشر هديه بين الناس وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثه فبلغه فبلغه غيره فقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او امن سامعين رواه الترمذي ومن اعظم الاداب مع النبي صلى الله عليه وسلم الضب عنه وعن سنته الطاهره فان هذا من اعظم الجهاد وعلامة على صدق المحبة والإجلال له صلى الله عليه وسلم فلا بد للمسلم القادر العالم بالسنة أن يتصدى لأهل الأهواء وللمنافقين الذين يبثون سمومهم ليل نهار يريدون أن يحرفوا المسلمين عن عقيدتهم نسأل الله السلامة والعافية فالواجب على المسلم أن يضب عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن سنته فإن ذلك هو الشرف ويدخل في في الذب عنه صلى الله عليه وسلم الذب عن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين لأنهن فراشه وعفته والوقيعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالباطل من أعظم الإيذاء له صلى الله عليه وسلم لا سيما من طعن عائشة بالفاحشة فإنه كافر بالله العظيم لأنه لأنها فيما برأها الله منه كما أن هذا أعن في إرض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن وأن يجنبنا البدع والفتن والأهواء وأن يسدد خطانا على الطريق المستقيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه وصار على منواله إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yayin da ya nufaci waɗanda ke bayan ƙasa da alkhairi sai ya aiko musu annabi rahma sallallahu alaihi wasallama da shirya da addinin gaskiya ya zamanto mai albishir gare su ga wanda ya bi mai gargaɗi ga wanda ya kangare ya zamanto aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rahama ce ga talikai ƙasa ta zamanto duniya ta haskaka bayan da ta zan a cikin duhu sai ya zandu wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama kan shiriyar da ya zo da ita shine wanda yake samun sanyin zuciya shine wanda kirjinsa yake buɗaɗɗe ga amsan gaskiya kuma shine wanda rayuwarsa take zamantowa mai rabo Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zamanto rahama ne ga talikai wajen shiryar da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan mai yin nasiha ne yana kashedi yana kwaban al'ummarsa mai tausayi ne a gare su annabi sallallahu alaihi wasallama yana matakin kwadayin ya ga ya koyar da al'ummar su abinda zai amfanar da su duniya da lahira annabi ya zan mai yin ceto ne a gare su ga waɗanda suka bi shi annabi bai bar wata hanya ta alkhairi ba bai bar duniya ba sai da ya nusar da al'ummarsa wajen binta bai bar wata hanya ta sharri ba sai da ya musu kashedi kada su bita wannan kenan a bisa haka haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa suna da yawa ba a iya ƙididdige su baki ɗaya a wannan bayani sai dai za mu iya ambatan wasu daga cikin muhimmai a cikinsu yana daga cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama mafi girman ladabi mutum ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama sama da kowa ba lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayan ku bai zan yayi imani ba har sai na zan na fi soyuwa a gare shi sama da mahaifansa sama da 'ya'yansa kai sama da mutane baki daya bukhari da muslim suka rawaito don haka wata rana Umar ibn Khattabi yake cewa ya manzon Allah wallahi na fi ƙaunarka sama da kowa in banda in banda raina annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa har sai lokacin da nazan na fi ƙaunatuwa akan ka sama da ran naka Umar ibn Khattab nan take yace wa manzon Allah wallahi yanzu manzon Allah ina ji na fi ƙaunarka sama da ran nawa ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace masa yanzu ne ya Umar hannunsa domin su su tsira a ranar alkiyama. ‘Yan uwa masu albarka yana daga cikin ladabi na ga annabi sallallahu alaihi wasallama a gaskanta annabi a cikin dukkan abin da ya bayan labari. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa hama yana cewa mu sani ginshikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sallallahu alaihi wasallama ko ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to alal hakika wannan shine wanda ya tabe Allah madaukaki yake ba da labari wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha Allah ya ba da labari tabbas sai da ya rantsuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabe ba kuma bai rudu ba dukkan abin da Allah ya aiko masa ya ambata wa mutane to shirya ce daga wajen Allah kamar yadda yake zaman tabi ga annabi ya riko ta wani da awarsa ta cewa yana son annabi ƙarya ce lalle Allah madaukaki yayi umarni a cikin alqur'ani wajibi ne a yi biyayya ga annabi a cikin ayoyi da yawa daga cikin waɗannan ayoyi Allah yana cewa man yutiyar wasu la faqad ata Allah haƙiƙa wanda fa yayi biyayya ga annabi to shine wanda ya da'a ma ga Allah wa man tawalla amma wanda ya juya baya an ce ga abin da annabi ya ce sai ya kiya fama arsalnaka alaihim hafiza Allah ya ce ba mu sanya ka kazan mai tsaro sai ka tilasta su ba kenan wanda ya aikata haka halakakke ne yana daga cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama a yi ladabi yayin da za a ambace shi kana ambatonsa kana hargowa kana ambatonsa a wajajen da bai halatta ko bai kamata ba kamar yadda kake ambatan kowane irin abu to wannan baka yi ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukaki ne da kansa yayi umarni umarnin mahalicci ne da za a koma gare shi la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sanya kiran da za ku yi wa annabi kamar irin yadda sashen ku zai kira ga wani a ce ya muhammadu wannan rashin ladabi ne duk wanda ya haka yana nufin wai annabi ne to yayi rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba a kiran sunan annabi haka nan tsantsan kiransa kawai har sai an yi salati gare shi Allah ta'ala idan zai kawo ya'un nida a cikin alqur'ani duka bai kin dai ya kawo ya'un nida to zai kira annabinsa ubangijin da ya halicce shi ya aiko shi zai kira shi da wani suna na girmamawa ya ayyuhan ya ayyuhan rasul balli ma zai kan rabbi ya rabbi kulli azaka to kaga annabi sai Allah ta'ala mai yana sai ya to don haka ba za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kiran da ake yi ma kowa ba ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da ladabi kuma sannan za a hada da yi masa salati ko ka kira ne a lafazi ko a rubuce ne yana daga cikin ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka rubuta sunansa to sai ka rubuta salati tattare da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tursasa hanci an tursasa hancin mutumin da za a ambace ni a wajensa amma kuma bai mini salati ba imamu turmudi ya rawaito hadisi daga Hussein dan gidan Ali ibn Abi Talib jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce marowaci shine wanda za a kira ni sunana yana ji an kira sunana kuma bai mun salati ba wannan shine cikakken marowacin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka girmama sunnarsa tafarkin da annabi ya zo da shi girmama ta sama da tafarkin kowane mutum duk girman mutumin a wajenka bai kai girman annabi ba ka girmama abin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunnoni da labaran da ya bayar wannan yana zamantowa mafi girman dalili na imanin mutum kuma babban abin da ke nuna cewa mutum ya yarda da abin da ya zo daga annabi shine al'amarin hukuncinsa ya maida shi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'aika wannan ne tubi na biyayya gare shi imani da kuma mai da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya lata wa amma da ta akidi ta ra'ayna wa rabbika an so da wani kinga la yuna mutane masu da awar imani ba su fahimci iman ba a cikin hakkin da jawabai na ko sai sun kai ne hukunci cikin abin da ya zan ya fakkara tsakanin su na jayayya tun mala jibin an fusin haramin mimma ka baita sannan kuma ba su samu kunci a zuciyarsu dangane da abin da ka hukunta ba wa yusallimu taslima sai sun miƙa wuya ga abin da ka hukunta yana daga cikin dalili na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zan mai girmama sunnarsa ka zan mai girmama sunnarsa ka zan mai girmama maganarsa a lokacin da ake yin magana ana faɗan sunnar annabi duk lokacin da ake karanta hadisin annabi yana daga cikin ladabi ka zamanto kana girmamawa wannan maganar da ake faɗa don ba maganar mai maganar ba ne lafazin na mai maganar ne amma wani asali ta annabi yake na ta to sai girma alama kenan kana annabi duk wanda ya wato ko cikin mutane mun kwana shirin wakila zaka wai su suna da awar girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba girman nasa a cikin zuciyarsu har ma zaka ga akwai wanda zai dinga har gowa yana yin izgiri in an ambaci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi izgiri ga da ita kuna karanta hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sauya ana sahihin mahula ma da rahira ya yi masallaci man Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum da hadifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya shigo idan ya ga sautin sa sai shi akan mutum ya kusa bula ya abu da ya manzon Allah yana kwance da sauti Umar ibn Khattabi, Imam Abu ibn Khattabi yana zama sallaci, sunan sunan sun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai wace kai da wancan mutane biyu da ya zo ce daga ina kuke sai suka faɗi wani ƙauye sai ce da kuncin ku daga da ku wani banuna manzon Allah masallaci annabi kuna da sauti ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin sa yana kwance a wajen ba za ka daga sautin ka kana hargowa ba ladabi ne ballanta nan ana karanta hadisin sa har ma akwai waɗanda zaka ga saboda rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar wani ta fita annabi har in za a yi maganar annabi sallallahu alaihi wasallama sai su tunkuɗe ta saboda ta shubha da ta zo wasu daga faɗa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu tunanin su haka su ko ta saba abin da zamu yi sai su ne mu muna addawa ai yanzu muna cikin 21st century zaka gaya mana wannan sai ce wannan abu ne wanda yake a zamanin da makafirci ne wanda ya faɗi wannan ko ya kasan annabi imani ba shi ne ne ga sunan Allah sallallahu alaihi wasallam gabatar da ita akan magana kowa shi ne alama son annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ne aka umarni ka bi shi ba ba wani mai abin zai yi da ya ko da mahaifanka ya yi sassaɓa abin da ya ce ya kan biyayya na abin da ya kan mutu shi da ba su haƙin Allah ya ce a ba su amma wani da an fi shirin ma da ya sarki bi ilmu faratu kuma ga an sa wani abin da shi ba mu ya da cikin da bi da Allah sallallahu alaihi wasallam a yi kokarin da ya kasance ya isa da ita ga waɗanda suka kai zuwa ga gare su ba wannan alama ce son annabin da abin da wani ka ya zo da shi abin da annabi ya zo da shi za ka yada ya haɗu ya kusa da shi annabi addu'a sallallahu alaihi wasallam wanda ita ya ce saka fuskar wanda ya ji abin da na faɗa ya kiyaye ta kafa yadda ya isar da ita sau da yawa za ka ga mai isar da magana ya zama to wanda isarwa ya ne ya kuma fahimta wanda ya yi haka kuma ya faru a baya wannan hadisi imam mutum ya rawaito cikin rubuta da sallallahu alaihi wasallam shine kafin ka sunna sa yana sa sunna sa bayan kai da sunna sai ganci bayan kai da sunna wanda sunna kare ta wannan alama ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babban hadisi alama ne na gaskiyar imani don waɗansu suna ƙoƙarin hayar kowa suna annabi sallallahu alaihi wasallam sun sanya musu dare da rana domin sun ga an nukushe sunan annabi kada ta yi yakin da masu ya san zuciya da iya shege a gabu to iya yin da fakari da sunan wannan alama ce na kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sunan musu shine sunan kan da kake da annabi sallallahu alaihi wasallam a zo dai ta muna Allah ya tabbatar da mutan dogar gamu abin da yake wajibi ya ba da kariya sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi kuma har da har da kariya sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ba da kariya da masarwa mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne uwayen mu'minai inda kai mu'mini ne to matar annabi uwarka ce haka Allah ya faɗa kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka masa takaba waɗannan matansa da kuma ya aura ma ko da waɗanda suka so a karkashin sa waɗannan su ne wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda manzon Allah ya zauna yayi rayuwa tare duk wanda yace zai saki bakin sa dangane matan Annabi sallallahu alaihi wasallam balle yace zai tuhume su da wani abu wanda yake mara kyawu to wannan ya cutar da manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallam musamman ummul mu'minin Aisha da waɗansu suke yawan sakin bakin su a kayanta suke faɗan abin da suke da ummul mu'minin Aisha alhamdulillah ya yabo akan ta a cikin alƙur'ani kaga mutum ya ƙaryata abin da Allah ya kuma ya cinci don Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya kada darajar masallan wani kuma ya yi haka duk ne zai yi abu wanda a cikin ne ga manzon Allah sai ya cinci kansa duk ne zai yi wani abu da ya kada darajar masallan sai ya kada kansa kashe wanda ba shi da ɗin. Lakin da su ga mummina Aisha, ko da kuma kyan Allah sassari hannu suka ne zon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabara da kasuwa, muna roƙon Allah jami'a da kuma soyayya ga manzon sa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ne santar da mu da dukkan fitina daga dukkan bid'o'i da su ce Allah tabbatar da dukkan mu akan tafarki madaici. Allahumma bi adamana da dinka wa hadina